muke karatu a cikin wannan littafi na riyadus salihin zamu to ku yi haƙuri alamar ce ta fita zumbaga alhamdulillah na ga inda za mu tashi za mu tashi a kan fasali na na ɗari biyu da da saba'in da tara wato babu ta'akidi ta harimi malin yaki babi na ɗari biyu da saba'in da tara to babi wanda zai yi magana akan wato girma na haramcin kudin maraya girma na haramcin taba kudin maraya ko cin kudin maraya Allah ya tsare mu bismillahir rahmanir rahim qala Allah ta'ala إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالدوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المسلم Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa yake cewa lalle waɗanda suke cin dukiyar maraya zulman saboda zalunci Allah ya ce ba komai suke ci ba ba komai suke zubawa a cikin cikunan su ba sai wuta wuta suke ɗibawa suna zubawa a cikin su Allah madaukakin sarki ya ce wasa ya launa sa'ira da sannu kuma za su shiga wuta ta sa'ira Allah ya tsare mu sa'an Allah madaukakin sarki a cikin suratul al'am yake cewa kada ku kusanci dukiyar maraya sai dai da abu wanda yake mafi kyau wannan abu mafi kyau shine duk wanda aka bawa dukiyar maraya daman ka'ida ne ba a karɓar dukiyar maraya a ɓoye a ajiye a sa'a kwati na a ana karɓar dukiyar maraya ne don a juya ta don a bunƙasa ta don a sa ta ta ci gaba ta yau ƙaƙa wannan shi ya rike dukiyar maraya amma ba ana nufin kawai ka zuba a akawunti duk shekara kana ta fitar da zakka dan dole a bada zakka ba za a ce wannan kudin maraya bane ba zakka a za a yi ta bada zakka to kaga dukiya za ta yi ta karewa tun bai girma ba kudin ya kare zakka ta cinye dukiya da haka in mutum ya san ajiye kudin maraya zai yi ya boye to kar ba ya karba sai wanda to da Allah madaukakin sarki yace kada ku kwanci dukiya sai da abu mafi kyawu maluma suka ce hatta kasuwanci sai ka zabi kokwara sai ka zabi wanda iyakar abin da ka sani ana cin riba a ciki alaba shi wani abu ya zo daga Allah kuma wani abu ne daban amma iyakar iliminka shi yasa suka ce da za a samu kasuwanci a ce to ga kasuwanci za a ringa sai da abun magana mike misali ga kasuwanci za a sai da tebura ko kujeru a cikinsu wanda ka sani ka tabbatar da shi ne zai kawo dukiya to shi ne ahsan da haka illa billati ya ahsan shi za a yi da haka in mutum ya yi wannan tsakani da Allah kuma sauran na Allah ne eh lokacin da waɗannan ayoyi suka sauka abin ya damu sahabbai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam saboda a cikin su akwai waɗanda aka ba su ajiyar dukiyoyin maraya musamman wannan aya ta farko da Allah ya ce wanda yake cin dukiyar maraya wuta yake ci gaba ɗaya masu dukan maraya sai suka dawo ko abinci aka dafa in dai da kuɗin maraya ne ba sa ci abin yayi tsanani duk ana abu idan maraya ya ci abinci ya rage sai dai ya lalace ga mutane da yunwa har suka zo suka gaya wa manzo sallallahu alaihi wa sallam shine wannan aya ta gaba da Allah madaukakin sarki ya saukar da ita cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka anil yatama suna ma tambaya dangane da maraya marayu saboda abin ya dame su an ce duk wanda ya ci kudin su wuta yake ci to kaga maraya ya sai abinci da kudinsa eh ya ya rage abinci ya baka kaci kaci ne ai an gane abin ya dame su sai suka daina kowannan babu shine sai Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam suna yi ma tambaya dangane da marayu ka gaya musu kul ka gaya musu islahun lahul khair islamu lahu lahum khair wato gyara dukiyarsu da kyautata musu shine alheri ya zama abin da aka yi nufi amma kuma ba magana a kaurace wa cin abincin su ba in ana da bukata in suka ba da ra'a karba in suka rage za a ci shi yasa Allah ya ce wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum idan kuka takudi da su irin wannan na mu'amala na mutum ya ka abinci cewa na bismillah na a shi ba komai yan uwanku ne in ji Allah in kuka haɗu da su ana ta mu'amala ta yau da kullum wannan babu komai kuma wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ya san wato mai barna wanda shi abin da yake ci a dukiyar maraya barna yake ci kuma Allah ya san wanda yake ci saboda gyara shi yasa idan Allah madaukakin sarki ya sa mutum ya rike dukiyar maraya da ma Allah madaukakin sarki ya ce wanda bai da shi na wanda falyakul bil ma'ruf ya ci amma da kyautatawa wato da adalci ya to kada abincin shi ya zama ya canza ina ba da misali a ce wajen cin abincin mutum nan ne gane ana yake sayan abinci misali ana yake cin ya sha dan shayinsa yana ci kawai aka ba shi ajiyar dukiyar maraya sai ce daga yanzu shi kawai shagalin ku zai ringa ci abinci na ina nuhun ya koma yawa na yawa zai shagali to kaga wani ya zama akwai barna a ciki amma tunda yana rike da ita kuma yana jin yunwa kuma yana bukatan abinci to abincin da zai ci normal abinci babu barna a ciki zai iya ci shine falyakul bil ma'ruf kuma Allah madaukakin sarki dokaciya cewa ba wani abin da za a boye masa ya san wanda ya ci daidai na ya san wanda ya yi barna وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات متفق عليه an samu wannan hadisi wanda shine hadisi ɗaya da malam ya kawo a cikin littafi a wannan babi hadisi da aka samo shi daga abi huraira yadda Allah su kara tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku nisanci wasu manya-manyan zunubai masu hallakarwa su ne saba'ul mubiqat manya-manyan zunubai masu hallakarwa wato waɗannan zunuban waɗannan zunuban ana ce mana kuma haka ne duk mu masu zunubi ne masu laifi ne to waɗannan zunuban duk yadda za a yi karka zama cikin masu yin su na nuhu wannan nan guda bakwan nan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dokaciya ya ce ku nisanci waɗannan zunubai guda bakwai masu hallakarwa saboda suna hallakar da mutum Allah ya kiyaye sabai abin ya dame suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah wasu irin zunubai ne kuma bakwai masu hallakarwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya lissafa musu su na farko ya ce shirka da Allah shirka da Allah Allah ya tsare mu tarayya da Allah hada wani da Allah yi wa Allah kishiya ayyukan Allah wanda ba mai yi sai Allah mutum ya ɗauke su ya ba wa wata halittar Allah iko da ƙarfi irin wanda ba mai isa dan adam Allah ya ba shi ƙarfi gwargwadon nashi na wanda zai iya kuma Allah ne ya ba shi irin wannan idan aka nemi taimakonsa a kai babu matsala motar mutum ta mutu yana son 'yan turi ha malam a taimaka mun a tura mun mota za ka ce wani ya taimaki taimakon wani Allah na a tambaya nake za a ce wani ya nemi taimakon wani Allah ba za a ce ba ba za a ce ba ya nemi taimako irin taimakon da ɗan adam zai iya kuma yana yi kuma Allah ya ba shi wannan ƙarfi mutum bai da kuɗi yana son zai ce malam da Allah ba ni ɗari biyar sai dai a ce ya yi roƙo na amma ba za ka ce ya yi wani abu wanda yake na shirka ba duk waɗannan ba sa ciki saboda duk ayyuka ne wanda ɗan adam zai iya amma yanzu wani ya zauna yana cewa malamin shi malam ka azurta ni na ko a gaban shi ko a bayan idan shi ba mai azurtawa sai Allah ba wanda yake azurta kowa sai Allah amma akwai mai ba mutane kyautan kuɗi na da haka dole musulmi ya bambance na tsakanin ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ya sa bayi na iya yi da haka kuma ana roƙonsu ne yanzu kaga duk wanda zai roƙi wani mutum ai zai zama yana nan ko ko ya masa waya don ya ji dan baya nan bai sani ba amma yanzu da daddare na kulle kofa ba kowa misali a ce malami na ne ma idan ga malam malam malam a ce mace a gida da Allah idan ne haka me nake nufi da wannan malami ina nan wannan abun nawa me yake cewa na ɗauka yana da sifar Allah na na cewa ya san yana gani na a inda na ko baya na to wannan shirka ne da Allah shi yasa duk abin da yake ga su ayyuka ne ƙanana in ya zama ya kubuce ya samu sifar da dan adam Allah ya bashi iko wannan babu komai ya kace a cewa dan adam bai daidai ba a a ka cika ruko na misali iyaka kenan amma duk abin da ya tsallaka ya kai abin da ya shafi gaibi to ba a wa kowa sai Allah ne akwai waɗanda malaman su suke kira in za su faɗi mutum zai faɗi ya kira sunan malamin shi kuma wata wani bayani za ka yi don Allah in wani irin bayani za ka yi mutane in malamin naka yana ina kuma ta ina ya ji ka kuma zai iya ma na? ba zai ji ka ba Allah madaukake sarki kan irin masu kiraye kirayen wani Allah Allah yake cewa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum na walau sami'u mastajabu lakum ko ma sun ji ba abin da za su iya muku an ce wani bawan Allah ya hwada ruwa yana kiran shehu ko shehu dan hoje ne ko shehu na shehu da yake ta kira ruwa na ta gungura shi yana shehu shehu haka an ce wani na baki ruwa ya kai ka sake shehu ka kama ciyawa wallahi ciyawa ya ce ka saki shehu ka kama ciyawa kuma sai ya kama ciyawa kaga kama ciyawa ai kaga na yawa dan ciyawa ta fi ma saboda shi baya jinka bayanin amma inda a ce yana kusa kaga in ya iya ruwa ha sai ya dauko ka ba komai misali ka kira shi zai ya dauko ka kaga sai tsinduma ya na ya fito da kai a wasu abubuwa ne kanana masu hatsari sai mutum ya kwantar da hankali sai aka kai su aka kai su wani irin matsayi aka rarraba su ma kan ƙungiyoyi wanda yake babban musiba ce ta samu wannan al'umma abu ko ba kyau in dai ƙungiyar ku tana yi shikenan sai ka ci gaba da yi wannan wani irin rashin hankali na nuhu ko ba kyau ai ba kyau suka yi tunani mana ƙungiyar kowa ma kowa ƙungiyarsa akwai kuskuren da suke yi akwai daidai kuma da suke yi hakanan duk ƙungiyoyin suke amma ba daidai ba ne cewa ƙungiyarmu kawai komai suka sa musulmi ko san tafiya da ake yanzu kenan ko ba kyau ko wutar za a shiga dai sai kai zai ka shiga kuma wallahi duk da kowa da kowa kana mala'ikan mutuwa na zuwa kanka duk hayaniya ta kare na ba mai ma komai wallahi haka za a dauke ka ajiya turbuda ka a kabari a barka da kai da abubuwan da kai yi ya sa musulunci dole ne musulmi ya tsaya ya musulunci ina kiran musulunci ne hasali ma Allah madaukakin sarki ai bai turo mu yin wata kungiya na ƙara faɗa Allah madaukakin sarki bai aiko mu yi wata kungiya ba abinda Allah ya aiko mu mu shi ne ya halicce mu don mu shi ne musulunci kuma ya gaya mana a cikin alkurani na ya gaya mana ya ce inna dina inda lahil islam ya ce wa koma nufta ga gairar islami dinan kwallon yi kubala min huwa huwa fil akhirati min al khasirin Allah ya ce fa la tamutunna illa wa antum muslimun ga ayoyi karara Allah madaukakin sarki nan ya ajiye kowa ban ce ku je ku fita kungiyoyin da kuke ciki ba ni abin da nake cewa ne ka sani ba alba na aikin Allah ya saka ba ka san wannan kuma wallahi zaka gane haka ran kiyama abinda Allah ya saka shine musulunci musulunci nan kuma sananne abu ne alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kenan duk wani bayanai da littattafai da kajin na malamai daga mai fasara hadisi ne sai mai fasara qur'ani hasali duk wanda kaji ya taho su wake bi ba wani wanda yake tahowa ko malami inda malamin musulunci ne ka samu ba kira yake abu Allah ba ba kira yake abu manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in ya zamba waɗannan yake kira ba ai ba malamin musulunci bane ina nuhu kowa kiran malamin musulunci ne abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su ne abun biyayya ana girmama malamai a musulunci saboda sun ce abi Allah saboda sun sa mutane a hanyar Allah sun sa mutane a hanyar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma musulunci ya ce a girmama su da kai da malaman duka wa kuke bi Allah kuke bi aljanna kuke nema duk abin da ake ciki shi yasa wasu abubuwan muna buƙatar dai mu yi haƙuri da juna mu yi haƙuri da juna mu fahimtar da juna saboda shaidan ya samu wani lago lago na mutane kawai an buɗe ƙofar yaƙi to in yaƙi ne ka san ba wanda zai fahimci kowa na hasali ma duk abin da na ji kayi kawai sai na nemi abin da zan yi wanda zan bata ma rai kawai ni abin da ke gaba na ke duk abin da ba ka so duk abin da ba ka so ni shi zan yi da haka sai abin ya yi ta tafiya shi dan yana ta samun aiki yana ta samun yana ta aikin ne kamata ya yi amma dole ne musulmi ya sani wallahi ba inda za ka shiga kuma ba wanda zai cece ka Allah ya kiyaye in mutum ya shirka da Allah ba wani ba kowa ai ya ishe mutum dan adam aya Allah madaukakin sarki a wata sura ce ne ba bakara ba ina surar da Allah mai yadira annabawa sha takwas nan na an amko Allah madaukakin wa tilka hujjatuna ataina ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون نكو وكذلك نجزي المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريته وإخوانه واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من sai Allah ya ce walau ashiraku ka ji wannan magana walau ashiraku la habit anhum ma kanu ya'malu duk annan annabawan da Allah ya kiga Allah ya ce wallahi da za su yi tarayya da dida duk abin da suka yi na lalata shi to dan Allah sai saboda ni waye ko kai waye kake tunani ko nake tunani in nayi ba komai annabawan Allah ka duba lissafin su da Allah yayi amma Allah yace da su yake magana yace walau ashraku yace wallahi da za su yi tarayya da Allah la habida anhu ma kanu ya'malu duk abin da suka Allah ya ce da ya lalata shi ba ya so da ka dole dan adam ya kula Allah ya tsare mu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam zulubin farko sai ya ce ashirku billah tarayya da Allah sai na biyu ya ce wa sihir da sihiri tsafi ai an san tsafi ko akwai wanda ya iya na a kuna da tsafi ai akwai wanda sun iya akwai littafin tsafi ai akwai littafin akwai littafi na tsafi to tsafi bai da kyau saboda shi kanshi bayan da za a yi ai tsafi ba a shirka da Allah kaga an zo to mutum ya sa a yi masa ko ya yi duk magana ɗaya ne galibi ana tsafi don a cutar da mutane ko a hana su samun wani alheri ta yi sanadi ko a sanadiyar rashin lafiya haka ne ga su abubuwa wanda za ka ga su ne suke sawa a ji ana tsafi idan a hana mutum yin wani abu za ka ga da mata suna wa 'yan uwansu tsafi saboda cutar da su da kan zamantakewa tsakanin mazajensu akwai wani tsafi da miyagun mata miyagu waɗanda ba su jin tsoron Allah suke yi masu kishiya wanda tsafi ne kafirci ne amma yadda suke yi aljanni suke haɗa baki da shi ita matar da ake so a yi mata wannan sharri sai aljanni ya samu mataccen bera sai ya rike mai wari kawai sai ya zauna yana jira mai gidan mata na dawa sai ta bin matar sai ta bin matar ta binta ai kun gani da ta zo wajensa sai ya ji waje ya lalace in ta tafi ya ji waje ya gyaru ka kaga an samu matsala tun da warin bera da wuya mutum ya iya zama na matacce to haka yake shi kawai yake riƙe yana binta shi yasa za ka ga wani abu a rasa me ya faru rasa me ya faru to irin wannan zalunci ne babba galibi wasu ni Allah madaukaki sarki ya tashi kama su tun anan duniya su masu wannan abu sai ka ga reshe ya biye da mujiya ne daman galibi irin wannan tsafe-tsafen gaya musu ake idan fa abin ya juye kanki zai dawo eh da yawa sai ka ga kuma ba abin da yake sa haka ila mantawa da Allah da kuma mantawa da ma ina ake domin idan dan adam yana tuna inda ake wannan duniya yar duniyar nan wannan yar duniyar dai da muke ciki mai littafin yan kwanaki da watanni da yan shekaru wanda dai ka san duk koma ne ya faru ba za ka yi shekara ɗari uku ba na wannan na san kowa ya da wannan na ba wanda yake zaran a'a a ce ma za ka yi ɗari biyu na? ha na? yawwa na ce dai kowaye mutum bi da wuya a ce yana tsara zai shekara ɗari uku na? a wannan kwama talar da ake ciki ta ga babu mutum da kan shi ya san duk abin shi in ya shari shekara ɗari ya ƙara hamsin a kai to ko yayin duniya ma ko kana nan ma an daina kula ka an daina komai da kai ku je ku duba political party nan gaba ɗaya akwai ɗan shekara ɗari da ya fito takara da kowane level in an ce ga kudi an samu an ka samu ɗan shekara ɗari da ya fito takara a wata party ka zo ka ɗauka wallahi ba za ka ɗauka saboda su ma ba za su tsaye da shi ba sai a ce baba lafiya baba mu yaga da za ka yi shi eh an wuce shi da shekara ɗari kaga ke da harkar duniya an gama mutum yana nan da kaga a wada a waɗannan ne in mutum ya manta da wannan sai dai ta har ya kai mutum yana tsaki Allah kiyaye yana cutar da mutum cutarwar da Allah ba zai bari ba dan in ma ka yi nasara abin ya yi to ai akwai lahira to shara ka yi da can idan mata ta fitar da uwarta misali ma ce an ji an yi ta wahala to layira za ta yi ka ga yi cutar da kai Allah kiyar akwai masu tsafi saboda su samu kuɗi tsafin samun kuɗi ya fi kowane tsafi sharri saboda aljanun da ake hadawa da su ai wannan tsafin miyagu ne miyagu na gaske kuma gaggan kafirai idan ka ji abin da suke sa dan adam galibi zan ka ji tsafi mai wanda shi an musgunawa musulunci an saba wa Allah sabo Allah wanda ko daɗin ji bai da shi zaka tare da maganar kuɗi ko maganar mulki waɗannan abubuwa biyu ko kuɗi ko mulki za a ce mutum ya je ya ajiye ƙur'ani ya samu ƙur'ani uku ya ajiye ɗaya na ya taka ɗaya na ya taka ɗaya ya waɗa ya fitsari kaga dai ba sai ma an ma bayanin cewa wannan ba a arnan ma ba kankani ba na wanda ya yi wannan kasan kamurin ma ba kankani ba garami ba ne na eh daman kafirci ne ba wai kawai mutum ya rabu da magana Allah duniya ne da wanda ake sa su su je makka su je su yi dawafi da janaba ta zina su yi zina da wannan janaba ba su yi wanka ba su je su yi dawafi kun ji ba daɗin ji ko to wannan duk su ne ƙanana su ne ƙanana akwai miyagun abubuwa wanda ake sa a sa mutum ya rubuta ƙur'ani da jinin haila shi tsafe tsafe jinin haila duk kafirci ne wani abu ya taɓa faruwa a saudi arabia ana magana malamai haka wani yake ba mu labari abin da ya gani wata mata ta fito tana fada tana ita ba abin bata bata abin aya ba abin mutumin ya bata mata rai kuma musulmi ya kai ta Saudi Arabia a farfajiyar harami ya kama hotel ashe shi bokan da ya sa shi ba zai yi zina ba sai an kira sallah zai ringa zina har sai an idar da sallah ai kwararre ko? fito a makka ai suna neman gaggan sabon Allah wato mummunan sabon Allah ne irin abin da kawai ka yi da Allah kun yi sallama ba kai ba shi eh shi ne to ita matar ce ta fito tala ita abin da take ita ba mazinan bane da mata ita da yake bata san dawar garba so take ya ringa ban tana zuwa sallah in ya so su shine ta abin halin magana ta fito wa mutane da shi kuma shara'in da aka bashi irin wannan abu suna nan maganan ba daɗi Allah ya tsare mu duka tsafe-tsafe ne kai ka san kenan tsafi da musulunci ya ce kar a yi kawai duk mai neman aljanna kar ya kusa da shi kada ma ya dosi shi sa'annan ba abin da zai sa wallahi duk abin da ka ga mutum ya yi tsafi ya samu to ko bai tsafi ba zai samu ai abin da da yawa ba mu gane ba kenan duk abin da ka ga mutum ya je ya yi kafirci ya yi tsafi ya yi waye ya samu wallahi inda ba zai samu haka yake ko da tsafin mutum ya je yana ga ya yi kuɗi wallahi ko bai tsafin ba in dai wannan kuɗin ne zai samu saboda shi kudi Allah ne ke rubuta su in ya rubuta ma ka sha horuminka in bai rubuta ma ba kuma ba himma ba na ba kokari ba duk abin da za ka yi ba ka isa ba ɗanan da isa ba rubutu ne na Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya ce Allah ma ya gama duk waɗannan ayyuka tun shekara dubu hamsin shekara dubu hamsin kafin Allah ya halicci annabi Adam ba fa sabon ya halicce ni da kai ba a'a sabon ya halicci annabi Adam shekara dubu hamsin Allah ya gama duk bojajen arzikin dukkanmu kawai shi ke za a yi za a yi dangote za a yi a kintola a kintola ne kowa ne na na a ba aboki shi bai raba na mai sunan shi na otedola yau za a yi buwa za a yi waye waye waye diyayi na masu arziki a ƙasa duk Allah ya gama su kai ma san sunan ka da ciki kwanan da za a ringa jin sunan ka kana haka yake ai za a ji sunan ka kuma iyakar da Allah ya ɗiba na ya rubuta in lokaci ya ƙare sai ka ƙare ko ka bar duniya ko wani abu ya duk haka shi kenan sai a yi shiru haka yake ko kuma Allah ya rubuta ma ya jin sunanka har ka mutu duk abu ne rubutacce to kaga wanda ya sauna ya lashi ina tsaki kawai sai duka yi ta roƙon Allah ya sanya abin da ya zana ma ya zama alheri a cikin rayuwarka ta duniya da kuma rayuwar lahira don musulmi rayuwarsa ba ma ta duniya ce matsala ba musulmi wannan rayuwar ba ta cika damunsa ba ta gobe ta fi damunsa da ita ce rayuwa don nan ko baka yi ku samu komai ba komai in ka wuce akwai inda za a je in baka samu komai ba kayi asara Allah ya kiyaye na uku mazala sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa katilun nafs allati harama Allah illa bil haqq da kuma kashe rai wanda Allah madaukakin sarki ya haramta ya hana a kashe ta sai dai da haƙƙi na shari'a akwai wanda Allah ya bada dama a kashe su shine wanda ya kashe wani shari'a za ta kashe shi annabtu bin nafs duk wanda ya kashe wani za a kashe shi wanda idan ana yaƙi a wajen yaƙi kaɗai aka yadda ka kashe wani mutum kuma ka Allah da za ka samu amma ko kafiri ba a yadda ka kashe shi ba har kawai yanzu ka kashe kafiri wuta za ka shiga waye ke ka ba sa ka nema ai an gane ya sha bamban da in an kun shirya yaƙi ana yaƙi wannan dama an je kashe juna ne to shi daban amma kawai don wai wannan ba musulmi ba ka kashe shi za ka haɗu da Allah ba wanda ya saka yawa zalunci ne yawa ka kashe wanda ba musulmi ba in ka ji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam akan kafirin amana ma ya ishe ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kashe kafirin amana ko ƙarshen aljanna ba zai ji ba da haka kaga to bare ka zo kan musulmi wannan ana mamaga wanda ba musulmi ba da aka kawai kisan kai Allah madaukakin sarki bai yadda ba bai yadda wani ya kashe wani ba kuma idan jama'a suka taru suka kashe mutum daya idan mutum dubu ɗari suka taru suka kashe mutum daya duk kashe su za a yi an gane yaki da haka duk kisan kai ba a kisan kai kuma rai kun san ba karami ko ba karami ba babba jin rai rai ne da haka Allah madaukakin sarki ya tsare mu kada mu kashe wani akwai wanda musulunci ya ce a kashe su kama a sayi zani wanda su na da kuma wanda ya ridda shari'a musulmi da ya ce ya bar musulunci shari'a take kashe shi ba kuma mutane suke kashe shi ba ba kawai za ku kadare shi a lungu ku kama dukan shi a shari'a ce take kashe shi yasa kaga hadda shiri na a bashi dama ma ya tuba na akwai kwanaki da za a mar bayani cewa abinda ka yi nan na radda ne shi ayya ai ban sani ba shikenan magana ta kare aya ce e an faɗa ɗin misali ya sani riddan ne kuma ya yi to shi ne ma wanda aka ce alkali sai ya bashi kwanaki kuma a je a duba hankalin shi ko ya haukace ni ka ke nan ba aikin mutum bane da zai yi ka kawai a tare mutum a kashe shi ya da shi wanda ake kashewa wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zagin annabi sallallahu alaihi wasallam jarima ce ta ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce zagi har na ma da sun san taimakon da manzo Allah ya mutu wallahi da ba za su zage shi eh manzo Allah ya taimaki duniya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya taimaki duniya har kafiran duniya dama Allah shi yasa ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan sai ce lil alamin ba ma musulmi ba ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga dukkan dalikai kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama ga dukkan dalikai ai aiko zaman Najeriya da zaman Najeriya lafiya ai yanzu yanzu dukan mu nan musulmi ne duk musulmi mai hankali wanda ya san Allah ba zai je sata na ba zai je kashe wani ba to ai kaga ai abu ya rayuwa ta yi kyau bahaushe bahausa su ya koyi Allah ya taimaki Najeriya da Allah ya sa bahaushe musulmi ne gaskiya na ko yawa ai da ba haushe ba musulmi ba ne da najeriya zamanta za a yi wahala ai ba karamin taimako ne allah yawa najeriya ai da yawa abubuwa za ka ga da an kyawa ma allah sai ka bari ai ba karamin abu ba ne ai shi yasa ma an gwamnati ta gane sai ta sa a yi ta koya mutane musulunci a koya mu tsoron Allah ya fi ta kashe kuɗi da yawa wajen tsaron don wannan tsaron babba ne in an gyara ka shi kenan ba za ka yi sata ba ba za ka yi ba za ka yi fashi ba abin da za ka yi nin da mutane tsoron Allah ai ƙasa na zama lafiya na Allah na tsoron Allah mutane yana sa su zauna lafiya yana sa ma makota su zauna lafiya eh ba wanda zai cutar zai zama ladarara wala dirar babu cuta babu cutarwa eh wannan shine wato amfani amfani suna da yawa wanda musulunci yawa yawa al'umma in ka duba koyar da musulunci ya sa musulmi ya kula da haƙƙin makwabta na a kula da haƙƙin makwabta makwabtan nan ko da ba musulmi ba ai kaga an yi inda ba da haka ba ai da an ringa buga fada na da a rigingimu iri-iri masu yawa da sun dinga faruwa amma cikin rahamar Allah da ikon Allah sai kaga abu ya zamo da sauki saboda me saboda duk musulunci da kuma abin da Allah madaukakin sarki ya yi umarni na a zauna kalau da ka Allah madaukakin sarki aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da ya rahama ne ga kowa hata mala'iku ba ba mu kare ba har mala'iku da akwai wani asar da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambayar mala'ika Jibrilu yace har ni ma yace wallahi har mu ma yace shi karan kai shi bai samu tabbaci cewa yana nan ba zai zauna lafiya ba Allah ba zai yanke shawarar ya batar da shi ba sai da aka aiko manzo Allah shi kanshi mala'ikan saboda shi Allah mai iko ne akan komai shi yasa ba a san dan adam yayi wa Allah gatse ko ya shige wa Allah madaukakin sarki wato gaba wajen wasu ayyuka ko wajen abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana dole ne musulmi ya yi kokari ya zama yana jin tsoron Allah kuma Allah madaukakin sarki yana son shagwaba yana son mutum ya nuna kuma hakan ne cewa bai isa ba Allah baya son nuna isa da zarar mutum ya nuna ya isa sai kaga Allah ya rabu da shi a duk wannan a duk harkar rayuwa fa ka kalli 'yan siyasa da ake 'yan siyasa ka kalla duk tarihin 'yan siyasa ka gani wanda duk ya buɗu ba ke alfahari sai Allah ya nuna masa bai sawa a fa siyasa to bare a cikin ka zo wajen karatu ko ka ji ga sunan ga sunan ba a san dan adam ya zama yana alfahari a'a duk abin da Allah madaukakin sarki ya yi ma na baiwa rahama ce zaɓi ne Allah madaukakin sarki ya yi ma ba wai kafi kowa bane kawai Allah ya yi ma daka abin da Allah madaukakin sarki yake so daga wajenmu shine godiya Allah mun gode kan ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi mana to Allah madaukakin sarki ya hana kisan kai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam safa shi zunubi na na na, hudu ko a na uku na hudu shine wa akalun riba da ce riba Allah ya tsare mu hadisai da suka yi maganar riba suna da ban tsoro saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yace zamani zai zo wa mutane ba su damu ba ta ko ina kawai suka samu kuɗi ci za su a kaga yanzu ko ina kawai yaki haram yaki halal mutum muna neman kuɗi kawai ido rufe ne shi kawai mutum ya ji kawai alhalalu ma hallafi zai bika na kawai halar wanda ya shigo aljihun mutum kawai shi kenan wanda yake kuma wannan musiba ce Allah ya kiyaye bala'i ne dole ne musulmi ya yi kokari a rayuwarsa ya ringa cin halal cin halal yana sa Allah madaukakin sarki ya ringa amsa addu'a na dan adam eh cin halal ba yana daga cikin wato sab asbab da Allah a maɗaukacin sarki da zarar mutum ya yi addu'a sai Allah ya amsa kuma manzo Allah sallallahu sallama ya koyar da addu'a na cewa mutum ya yi ta yi na cewa Allah ya sa mu ringa cin halal eh اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك Allah ka wato ka isar min wato ka sa na gamsu da halal ɗinka na bar haram duk abin da yake na haram ne zan ba ruwa na da shi wato Allah ka gamsar da ni ka isar da ni da halal dangane gabarin haram sa'annan ka wadata ni da falalarka akan duk wani wanda ba kai ba wannan addu'a ce da musulmi lalle lalle ta yi اللهم أغنني بفضلك اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك to ita wannan riban asali banda yanzu da suka yi branches wanda Allah kada ya san iyakarsu asali da guda biyu ne na kafin su yi ta yaduwo akwai ribal fadli akwai riban nasi wato riba wanda ake yi nan ake karawa a bashi mutum ya baka aran dubu goma ya ce ka kawo dubu sha biyu za ka biya wannan riba ce karara ba wani abu ko mutum ya baka wato ya sai da hatsi iri ɗaya amma da awu daban-daban mudu ɗaya mudu uku mudu ɗaya mudu biyu duk wannan ƙarin riba ce amma sakamakon waɗannan riban ga abubuwa na riba nan sun shiga kasuwanci da yawa bashi da ruwa kowa ya san shi na wanda kowa ya san daman shi ne aka fitowa al'umma eh kawai daman har ma kawai ana talla ka karbi masu wayo sai su ce to za a baka bashi dubu hamsin amma abin da za a baka shine za a baka dubu arba'in da biyar amma ka ce ba ka rubuta ka ce bashi dubu hamsin a yan gane za ka biya dubu hamsin ka ba da ribar nawa dubu biyar kaga sun yi wani wayo ya za ka gama ai kai ba ka kawo komai ba ma amma riba ce duk irin waɗannan abubuwa kuma wani hadisi mai ban tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce riba babi babi na riba ta kai kashi saba'in yace mai karamar zunubi a cikin saba'in din nan shine wanda zunubinsa daidai da mutum ya yi zina da mahaifiyarsa Allah ya kiyaye dakar riba kuma yana sa al'umma ta lalace yana daga cikin abubuwan da suka samu balbalcewan mu wato cin riba riba yana sa mutane su sha wahala eh su daman yahudu da nasara dama ake su ne daman program ne ma shirya ta ake kuma sun sani eh za a yi ta tsarin banki daman daman tsari ne na riba dan kokarin da ake ta yi na samu bankuna wanda suke dan wani abu na musulunci shi ma kokari ne amma ba a raba su da riba su ba ko su ja'is su taji ko kun dauka ba riban ne yawa ya ce akwai yawa yanzu akwai kawai da su amfaninsa shine akwai wasu hanyoyi kuma da suka kawo wanda suka yi kokari ya zama ya dace da da tsarin shari'a sun yi kokari da wurare da dama amma kokarin daman inda yake ba zai cika ba saboda ai wajen da ruwan yake fitowa duk kogi ɗaya ne kun gana wasu ai najeriya kogin guda ɗaya ne ko duk daga ne ne kudin yake ruwan ya tafiya so koya da aka sa shi a kwalba dai daga nan ya fito yau to sai dai wajen kwallon wani anan sa shi a samar gishiri wani a samar suga haka dai a yi kokari amma dai ci gaba ne a abin da ya shafi addini na musulunci kuma sai da da ta kokarin abin da zai iya ana ta wazi wasu abubuwa da yawa an bar su na nuhu hatta a kasuwanci akwai abubuwan da ba bashi ba ba kuma ba in ka je kai irin kasuwan ka cire ba mafi kankantar misali shine tare an san tare ko yawa tare wanda yake kasuwanci na tare ya riba yake ci in ka je kasuwan ƙauye o hata birni ma ana yi yana so ko ba ka da kaya ka ce wa mutum bari ka je su toɗinku na can baya ba shi da wani stofa ko kantin wani zai je ɗauko gaya shi ma dai zai bane ba kyau kawai ka gaya mutum gaskiya kai duk abin da aka ɓoyi a kasuwanci to in bai zama riba ba ya zama ƙanin riba eh da duk abin da zai duk da aka ce haramun ne kai a kasuwanci to yana da kusa ya kasance in ka shiga ce ba Allah ya kiyaye zaka duk abubuwan nan da littattafan furu'a suka kawo malam gashi nan kullun ana ta karanta mana lalle su zamu kula mu yi ta kiyayewa iziya risala na gashi nan duk sun kawo babun kasuwanci shi yasa duk dan kasuwa lalle ya karanta waɗannan littattafai ya ji abubuwan da musulunci baya so kuma ya yi ƙoƙari abinda zai iya wasu abubuwan zuwan zamani ya sa sun birkice kuma kasuwancin ma ba zai yi ba sai haka to akwai abubuwa na musulunci wanda in larura ta kai larura da musulunci ya kyale su eh suna nan yanzu kaga kasuwanci da ake na na na na na sautu na na sautu kaga a tsarin shari'ar musulunci ainihi sallahu sallahu ake kiran shi ko sautu yawa sautu ko ka aika ka'ida in za ka sai abu sai ka san shi sai ka gan shi ko kuma ya zama ka san shi da sifa wanda yake sananne ba wai gaibu ba amma ka ga yanzu yadda za a ganin abu a intanet a siya shi yasa wani abu in ka so shi in ka an kama sai ka dinga tunani ba shi kafe ba kuma shi ne sau da lokacin da za a ɗauke shi a hoto an sa wuta ai ka san hoto yadda yake yi na yana ƙawatawa ana ta rigima da wani mutum ya ga a waya suka yi soyayya aka yi aure ana an tutturo ma hotuna ga sunan gwanin ban sha'awa da aka kawo amarya yana ta wallahi ita ba ita bane ana wallahi ita ce a to saboda waya yana sa baki ya zama fari na yana sa haba abubuwa da yawa to kaga hakikan to a musulunci irin wannan ba a san ka sai abin da ba haka kake so ba ana san ka sai abin da shi ka siya ka gan shi shi yasa akwai wani kwai ina nufin kwallon tarki wanda musamman masu amana ga musulmi mu ba sa yi masu sai da yadi mercury ne ake kiran ko mercury zaka ga kantin yadi sun an rurrufe shi yanda rana ba za ta shigo ba sai a sashi in ka zo zaka ga yadi ya ƙara kyau na kamar zaka lashe shi shi ma an an yanka ka tafi gida sai ka ringa tunani anya ko ni ne ya zo cikin dare ya ajiye ma wani ya ya canza to duk wannan ba a so duk kasuwanci ana son ya zama da gaskiya da gaskiya shi yasa a gaskiya shine jagoran kasuwanci a musulunci kuma duk abin da zaka siyar kawai kai gaskiya eh banda wani boye boye naka bada misali da mota za kana da motar ka za ka sayar tana da wata matsala shin amana ne wanda za ka sayar ka ji gaya ba za a masa gaskiya malam wannan motar da za ka siya kana cikin tafiya za ta yi zafi suka ji ta ta tsaya kuma na je wajen makanikai sun kai goma duk an kasa gane me ke damunta ya ce ga ba damuwa ni zan gyara shi kenan ka gama amma ka yi masa shiru na ka ce mata lafiya na to wannan ba kyau kawai musulunci gaskiya ya yi tanadi shine kuma rayuwar musulmi Allah ya samu zama masu gaskiya na to dama shine mahallin shahid na da ma ya sa mala ya kawo hadisi shine cin dukiyar maraya akalu malil yati shi ma maza Allah sallallahu alaihi lalle musulmi ya nisance shi sannan na na shida shine da kuma gudu ranar yaƙi wa tawalli yawm zahab ah ah wa tawalli yawm zahab eh da gudu ai mun yi kasinan nan da gudu ranar yaƙi idan yaƙi na musulunci ya zo ba a gudu na? a shi ne na ƙarshe idan yaƙi ya zo ba a gudu saboda yaƙi ba ya sa a mutu musulmi dole sai ya samu wannan imani kun ga mutuwan nan ba wanda zai mutu sai ranar mutuwarsa musulmi sai ya riƙe wannan har zuciya eh ba wanda ba yanda za a yi wallahi ko me ake yi wai me rabon baɗi ko ana muzuru ana shaho sai ya kai to haka ba wani abu ba wanda zai sa amma fa kawai in lokaci ya yi sai mutum ya mutu da haka tsoro baya sa a zauna eh a jos mun taba wani mutum bawan Allah shi mota ne baya shiga a rayuwarsa kwata-kwata saboda yana jin tsoron kar mota ta kashe shi kwata-kwata baya shiga mota yana tafiya a gefen titi mota ta kaɗe shi kaga ma da ya more ma kaga ta rama kenan ko ah so wallahi baya shiga amma ita ta kashe shi za ka ga mutum sai dai dogara ga Allah eh babu babu la haula ne wala quwwata illa billah komai na hannun mahalicin mu da ya tsara komai li khaliqur raziqun ma sha'a yaf'alu bi ahada bi ilmuhu min qabli taqdiri ba ka da wani abu Allah ne da komai naka eh kuma komai na hannunsa shi yasa in ya tsare ka kuma ka tsaro wallahi Allah ka tsare mu sai na bakwai a eh da kuma wa qazful muhsinatil gafilatil mu'minat da yiwa mata katangaggu mu'mine kazafi me kazafi rahama yi musu kazafi shine mutum ya kira mata ya ce mata mazinaciya wannan muguwar magana ce mugun aiki ne musulunci bai yadda ba yawa shi shaidar zina a musulunci tana da ka'ida tana da dokoki da haka dan kawai ka ga mutum ko ka ga mace na wani abu ka ce mata mazinaciya to lalle ka ebi zunubi babba wanda yake mai halakarwa ba ruwanka yawa ba ruwanka ba a wa mata shari hakan nan namiji shi ma ba a masa amma da yake abin ya fi kasancewa akan su mata an san shaidar zina a musulunci ai na Allah madaukakin sarki shi ya faɗa dole a samu mutane guda hudu eh kuma ba ma waiwai ba na babu wata shubuha a ciki kuma in ba haka ba Allah madaukakin sarki ne duk a musu bulala kuma walaika inda lahumul kazibun eh da haka dole ne a kiyaye Allah ya tsare mu alhamdulillah da ban karshen babin kenan نعم kai baka najeriya ne duk wannan tambayan an an amsa an duk abin da ya faru nan ba ka ko a nan masallacin ma an yi ta wannan ko? na'am eh ba kyau ba kyau kun ji abin da ya ce mutum ne ya kawo gol ɗin shi tsoho sai ya kawo sai ya cika kuɗi sai a bashi sabo na ce ba kyau in ana son a yi abin da shari'a take so shine ya kawo gol ɗin shi tsoho a siya a siya an gane kakara ne wannan abin da kafara shine kakara ko yawa ya kawo gol ɗin shi tsoho a siya shi kuma ya sai gol sabo yawa abinda shari'a ta yi tanadi kenan eh Na'am. Babu zamfara? A'a misali ba yawa. ai kaga amfanin makaranta ko gyara in haka ake a daina in haka ake a daina kuskure ne abinda za a ake yi shine mutum ya zo da tsohon gol ɗin shi ko ma wani iri ne ko mai tsada ya zo da siya sai ka siya ku gama ciniki misali ka sai gol ɗin shi dubu arba'in misali nake kawai ga arba'in ɗinka shi kuma ga naka sabo ka kuma dubu ɗari da sittin so sai siya kuma kai cikin wannan me inda ba ko wani mugumu ba me wannan damu a wannan abinda kake so ya yi shi ma abinda yake so ya samu na amma ko abinda ya sa a cikin wannan gaskiya da gaskiya an gane kuɗi yanzu ko ko masu sai da mota banna ma misali idan ka kai motarka tsohuwa kashe za a yi kakara galibi ya cutar mutane suke amma idan ka tsaya sai ga motarka to a siya nan za ka gane to kudin motarka nawa na yawo sai a biya kai kuma ga tashi sabuwa sai ka siya kaga duk abin da kuke nema ko samu ka sai na amma me abin da ya fito shine kawai shi yasa da wannan zaka je suna cewa kakara ba kyau ai na alaikum assalam na zuwa na'am na'am na'am
Eh.
Na'am.
to lokacin yawanci irin wannan in aka yi haka ko sai ka ga in za ka biya kuɗin inda za ka biya inda za ka biya da kayan ka kai kai ma sai da ake da ba su sauran shagunan da ke wurin don kuma wai kai kana gudun bashi ne da ruwa ake bashi hutun
ai ba za a gane ba saboda yana da wuyan gane su ɗan hikimar da suka yi ɗan hikimar da suka yi da ko a ce ɗan waye da suka yi a yanda suke gani saukin shine wato wannan abin da ka ƙara musu kamar hidimar da suka yi ma hidima malama sun yi ta magana ai malaman sun yi magana cewa abubuwa da yawa na cikin system in banki da aka ce na musulunci kuma akwai gyara akwai gyara sosai domin shi matsalar shi ne yanzu duk abin da za ka ɗora shi a kan foundation na musulunci a tafiyar ƙasar najeriya sai dai a dan samu wani abu na? eh saboda wasu dalilai sai dai a dan samu wani abu a rage amma wasu abubuwan kan abin nan eh da nan wato wato gaskiya ne abinda ake mantawa ba kasan su kansu waɗannan suke da suke banki da sunan bankin musulunci su ne dai a wancan bankuna nan idan sun tashi za su je su ce sun nemo wani malami wanda zai dinga ba su ne fatawa ina nuhu ba wai su ne suka san musuluncin ba gaskiya mafi yawa didi rane wani kaga a musulunci kuma ba daidai ba ne haka yadda ka fahimta haka yake wallahi haka ne yadda ka fahimta don gyara akwai gyara ga kowa kuma ba su kaɗai ba duk har banki duk bankokin duniya haka suke sau da daman shirin wanda ya shirya bankin yawa ba wai a yi musulunci ba ne wannan shine magana ta gaskiya wa alaikumus salam na zuwa na zuwa na'am Na'am. Masu bayarwa? A malamai da eh to sunansu kenan. Ai ai magana ta gaskiya. Magana ta gaskiya banda alhamdulillah yanzu abin ya ragu sosai ana ta wa'azi. Eh amma a arewa ai bokayen arewa ai malamai ne. Magana ta gaskiya. ai abinda mutane ba su gane ba shine idan boka da ya sa gajeren wando ya shafa bula ya sa ganyen kaza a kansa ya yi matsafi idan wani ya sa aska hudu da rawani da tarbi ya yi matsafi dala wanne ne ba tsafi ba su da bambanci duk kasance ya sa babban riga ya rike tarbi ba zai mai da shi ba tsafi ba tunda shi ne dai abinda ake abinda ake ne kiran aljanu kiran aljanu na da sauransu da haka da yawa irin su irin shi ne ake yi amma na arewa saboda yanayin arewan na yanayin arewan kamar malam zirge ne ai da haka dole sai arewan ba za a shiga ba za ga mutum ya ce ya je wajen malaminsa sai ka bi shi ka ga kamar boka ne to a nan garin wani ya ce gaya mun a nan a nan sun je wajen ya raka wani wajen malaminsa amma ya ce su je da su je su so kaza abin da za a musu ya ce yana da ya rike kazan ya ce ajiye kazan wai wani abu ya wani kawai kaza sai ta mutu daman ya gaya musu abinda zai in ta mutu ga abinda za a yi in ba ta mutu ba kuma cewa malam da yana gama ya ce malam kuwa ya ce ko dai boka ya ce wai sun to su dai malam ya ce shi ma dai abin ya ya samar kokonto ya ce da ya malam da kashe kaza kuma ya ce mai kaza kai na na me ka maganan kashe kaza a maganan da haka abubuwan Allah da ya kiyaye eh na ƙarshe shi kenan ba komai wannan ya yi didi ka zo shago mutum bai da kaya ya ce ma ni ban da shi amma bari dan uwana shagon abokiya wanda je na ɗauko ma shi kenan ya yi didi a musulunci dama abin da ake so kenan amma karka ce masa bari ka je su to son ka ta baya ka za ka je yi sun ce wasu na da wani su to kuma zai ce kana da kasuwa ne neman abin ya zo ya kawo ma ƙaryen ne ba ba kyau eh da haka babu in za ka ɗora riba a kan abin da ba kayanka ba to lalle mai kaya zai sani ai an gane mai kayan da ka ɗauko can ya sani wannan da zai shi kaya sani ya yi ce kai za ka tashi ko? ta tashi babu ba ba
eh
babu bari na je na samo bari na je na bari na je na dauko zan dauko na na na samu riba ta me kaya kuma zan je na sayar na dora riba ta yace ba damuwa idan mutum ya basa kayansa kayan dubu goma ne ake sayarwa sai ya ce gashi duk abin da ka tsora naka ne sai ka je ka sai da shi dubu ɗari sai ka ɗauki dubu tasa'in sai ka ba shi dubu goma ka ci halal amma in bai sani ba ba alama su a kallo ala nabi kari za mu salli ala sallama akwai wasu bayan Allah da masu kama mutane suka kama su suna ta musu azaba Allah ya tsare su Allah ya fitar da su ko wani ma da zai je bauchi shi ma aka kama shi Allah maɗaukacin sarki ya ya fitar da shi kuma Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu gidanmu da wajenmu Allah ya tsare mu ko ina muke Allah maɗaukacin sarki marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya Allah ya san bukatun mu na alheri Allah ya biya mana Allah ya ji kan iyayen mu Allah ya ji kan malaman mu Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya mu gane ta Fatiha bismillahir rahmanir rahim لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العالمين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بأزمتك أن نبتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Amen.